أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ريت مكتابة وتي قبل كراتم نتاريهم منظم الله annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke a wannan masallaci na sheikh abubakar mahmud gumi rahmatullahu ta'ala da ke kasuwar kaji cikin birnin azare jihar bauchi nigeria karatun da muke yi a cikin wannan littafi na rahikul maktum bahasun fesiratin nabawiyya على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ولفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري يربك رحمه الله تعالى أيضا مشجبا دقينا مكذاك idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun yi bayani dangane da kakan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdul Muttalib da irin karrama wanda Allah tabaraka wata'ala ya yi masa ta hannun abdulmuttalib kakan annabi Allah tabaraka wata'ala ya sake bayyana da rijiyar zanga kamar yadda muka karanta kuma a dalilin abdulmuttalib ko ta hannunsa ne Allah tabaraka wata'ala ya halakar da abraha wanda ya zo da giwaye daga dara domin ya rusa ɗakin kawo kuma mun ga yadda abdulmuttalib kakan annabi ya alkawari ko ya alwashi alwashi shine mutum ya ɗora mu kansa abin da bai ɗora wato ya ɗora mu kansa abin da allah bai ɗora masa ba a matsayin neman kusanci zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wa haza huwa nazar wannan shine alwashi kakan annabi abdulmuttalib ya yi alwashi da ma'ana ya yi alkawari idan har Allah ya baki ɗaɗa maza zarata guda goma ko fiye da haka to zai yanka ɗaya daga cikinsu kuma sai Allah ya cika masa alkawarinsa wato sai ya cika masa ko fatansa abin da yake nema yanzu mai rage shi alkawarin da ya yi shi ne zai cika waɗansu malamai wani ƙarin bayani ne babu bambanci tsakanin uba da kaka wannan kullum muna bayani inda an ce wannan shi ne mahaifin wane wannan shi ne baban mahaifin wane kun ga an samu uba an samu kaka kenan ko? to shi wannan jika yana iya tsallake mahaifinsa ko da gangan ne ya kasance an kai ki firamare ko islamiyya ko ina ne a yi masa takarda daga sunansa sai sunan kakansa ba ma na mahaifinsa ba saboda duk ɗaya ne yanzu ubansa ko yana da rai idan aka ce an tsallake sunansa zai ji haushi don an sa sunan ubansa ke din ina fata an fahimci magana kuma zama fito suna bayani da yawa kan haka da Allah ta'ala ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi din wa mawalikum kiraye su da ubannin su amma idan ba ku san ubannin su ba to ku kiraye su da ƴan uwanku ko majibinta al'amuran kamar ka sadu da wani kace mai gidana ko kace masa ɗan uwana ya kai ɗan ɗan uwana amma abinda ake so a kira mutum da sunan mahaifinsa ba a son yin ƙarya ba a son yin ƙarya amma in ba a sani ba to shi kenan ana iya ce masa ɗan uwan wani don ya fi sauki tun da akwai dangantaka na musulunci na mazmumi na yi kuwa tun ba aslihu zai na akawai kun to don haka a karkashin wannan aka ce mutum ya tsallake sunan mahaifinsa ya sa sunan kakansa to shi ma yana cikin aba'uhum tunda ai Allah ya ce aba'ukum wa abana'ukum la tadaruna to aba'ukum iyayenku iyayensu ma iyayenku ne iyayen iyayensu ma iyayenku ne dukansu abun abun ne ودوهم لآبائهم هو أقسط عند الله wannan ya hada hadda kakanni su ma sun shiga mafiya yawa maka zo fassara aka ce alaba ana nufin iyaye maza wanda suka haifi suka haifi yaro ko yara alajida kakanni su kuma su ne suka haifi iyayen da suka haifi 'ya'yan sai aba'ul ajidad eh su da larabci aka ake faɗa wato iyayen kakannin kaga abin yayi yawa ke to shi yasa abun abun abun ake bane kamar yadda manzo Allah ya ce anan nabiyuna kadhi ana ibn abdul muttalib wannan ingantacciyar magana ce annabi ya ce ni annabi ne ba ƙarya ba yana faɗa ne a fili ya ce anan nabiyuna kadhi ni annabi ne ba ƙarya ba ana ibn abdul muttalib ya ce ni dan abdulmuttalib ne alhali kowa ya sani babansa abdullahi amma sai ya tsallake abdullahi wasu malamai suka ce daɗin daɗawa saboda hannun kakansa ya fara girma a gaban kakansa aka haife shi kakansa shi ya sanya masa suna to bayanai dai haka wannan kenan domin ɗan biladi ne muka ɗan yi wani bayani hakan nan bayanin fitihe To, Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da ‘ya'ya ma Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam. To, ga abin da ya faru, ko ga ƙarin bayani bisa muhallin shahid namu shi ne asalin mahaifin manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam shi ne Abdullah walidu Rasulillah sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam darasin muna 28 ko? Abdullahi bin Abdul Muttalib shine mahaifin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummuhu mahaifiyan Abdullah mahaifin Annabi sunanta Fatima kun ga kenan wanda ya gwada sunayen su suna suna maimaitawa ne eh Fatima Annabi ya zo yayi abin nan ya sanya mata Fatima haka suke maimaita irin wannan maimaici din nan babu matsala ka haifi yaro ka sa sunan kakanka ka haifi yaro ka sa masa sunan baffanka ka haifa maka ya ka sa sunan ummanka ko goggonka wannan yana da kyau yasa malamai suke cewa mai suna ba haramun bane sai dai abinda yake gudu a je a yi maka mai suna da shakaka to akwai matsala eh don ana gwada kaman kai ma ka dauki hannunsa kenan ko kuma a mata mai suna da barauniya ai kun ga akwai matsala to gine abin da ke gudu kawai wannan ya gwada ake idan za a yi mai suna ya kamata a rinka yin mai suna ba saboda kuɗi ko siyasa ba eh ba saboda kuɗi ko siyasa ba na sake nanatawa a yi domin Allah. To Fatima sunan mahaifiyar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kusan a larabci ana iya daukewa ce abin nan kana da iyalinka sunanta Fatima in kana son kai mata kira na style sai ka ce Fatim eh don Aisha ce ba bai zaka ce ai annabi yana faɗa ma Aisha haka yana ce ya a'if eh a'if fatim fatima kenan eh ko fatim eh mun dauke da abin nan ne asali sa wato fatima fatima بعد هذا التدلل لئن كنت قد أطمعت صرمي فأجملي إن جمر الكيل فاطمة مهلا بعد هذا التدلل لئن كنت قد أطمعت فرمي فأجملي نعم فاطمة بنت عمرو bunu a'ir bunu imran bunu makhzum bunu yaqza bunu murra kun ga inda suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan murra bin qa'ab bin lu'ay bin galib haka zaka yi ta tafiya a can wajen kakannin su suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana Abdullah asana auladihi Abdul Muttalib asana auladi Abdul Muttalib eh wala ya bada auren dangi kenan auren dangi ba matsala bane sai dai kawai in bai kyau bane akwai matsala eh amma inda yayi kyau to ya fi komi daɗi auren dangi wa kana abdullahi a kana auladi abdulmuttalib abdullahi ya kasance mafi wato a hasana ya sa ana amma wani waje suka ce habba mafi ƙauna a cikin yayan abdulmuttalib Allah ya ƙallafa masa son ran wannan wato son wannan bawan Allah shine abdullahi mahaifin manzo Allah صلى الله عليه وآله وسلم وأفرهم وأحبهم إليه يزاد كتير أحسن من أحسن إلى نفين كو أما دوكان صلى الله عليه وسنة ركو وأفرهم كما يفيس كاميرا وأحبهم إليه وتيافي قوننسا وهو الذبيح shine wanda yanka na alwashi na alkawari ya fada a kansa wa zalika yadda al'amarin yake ana abdul muttalib lalle abdul muttalib lamma tamma abna'uhu ashara lokacin da ƴaƴansa maza suka kai goma wa arafa annahum yamna'una kuma ya gane cewa su goma nan idan sun tsaya za su iya magance masa komai za su iya kare shi daga komai sai ya tara su أخبرهم يباط الأباري بنظره دا الواحي دا القول دا ييوى الله ولا يجمع ما كي فاطعوه دكانسو سكتي سنجرنا idan yanka ta fada a kansu sun amince to kaga yaya masu biyayya amma yanzu kai kana da yaya goma sha biyar ka tara suka faɗa musu wannan za su ce bari su je gefe su tattauna to wani ba daga fitan nan ba tun da in ya riga ya fita ya tsere to ya tsere kenan ba zai sake dawa ba ya ce to ba kun bayan ya haife ni kuma ya yanka ni ai ba zai yi ba to wani ma ya bar gari kenan ba za a sake jin labarin sa ba amma fa ta uku suka yi masa ta'a da san abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail alaihi wassalam nun kaman maimaici ne na faqila aka ce innahu aqra bainahum ayyuhum yunha aw yanha ya yi ƙuri'a a tsakaninsu wane ne zai yanka aqra'a shine ya yi ƙuri'a alƙur'a ƙuri'a da hausa wannan da ya fi ƙuri'an nan ƙuri'an nan da ake faɗa kalmar larabci ne ba kalmar hausa ba ce kuma malaman hadisai sun ambaci alƙur'a tunda annabi idan zai fita tafiya yakan yi ƙuri'a a tsakanin matansa amma ba wannan sai mai mata biyu ko mai mata uku ne zai samu wannan strategy mai mata ɗaya kan wannan ba babinsa ba ne in zai yi tafiya ya ƙuri'a a tsakanin matansa duk wanda ƙuri'a ya faɗa a kanta da ita za a fita ko da kuwa akwai bambanci na wurare sai ka zo ka yi kuri'a sai kuri'a ta faɗa kan uwar gida ashe yayu za ka tafi da ita za ka ɗebo yayi kenan a kan magan lawa eh aka tafi da ita yayu da aka zo aka sake kuri'a kawai sai amarya ta ɗauka ita kuma ina za a kai ta ashe shaga mu za a je eh ai kaga akwai bambanci tsakanin shaga mu da yayi ko yawa akwai bambanci eh to su matan da masu biyayya ne amma kaga matan yanzu ba za su taba yadda ba sai dai idan sun fahimci addini yadda ya kamata eh saboda haka asalin ƙuri'a musulunci ya yadda da ƙuri'a a ringizo ne musulunci bai yadda da shi ba amma kun tala dai إذ يلقون أقلامهم أيهم يقول مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون abin da Allah ya faɗa kenan hatta annabawan Allah sai da suka yi kuri'a amma ba irin kuri'an Najeriya ba eh kuri'a na gaskiya da adalci wannan kenan to me yasa ake kuri'a lokacin da aka dan samu ishtibaki wane ne zai bada kansa kun san nan wajen hadari ne waye zai da yanka shi babba ko na tsakiya ko kuma ɗan auta kuma dukansu sun girma da shi yasa ake yin kuriya kun ga kamar wajen gado ne akwai abu kaza akwai abu kaza akwai abu kaza sai kowa ya zo ya ce shi yana son abu kaza ya fara cikin gadonsa da ba za a yadda ba sai rigima ta yawa to sai a yi kuriya in aka yi kuriya to duk wanda ya ɗauki wannan kasan haka Allah ya hukunta nasa ne saura su hakura kawai ba ma sai an je gaban alkali yana jayayya ba in dai har za a yi ƙuri'a da adalci to da aka yi ƙuri'a fasaratil qur'atu ala abdullah kawai sai ƙuri'a ta faɗa kan abdullahi mahaifin annabi shi za a yanka kuma mahaifinsa ya fi son sa eh kun ga wannan bala'i ne kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ambata ma annabi Ibrahim ya faɗa masa إن هذا للي ونم لبلاء عظيم بلائي ne wanda yake mai mai girma a ce mutum zai yanka ɗansa kuma a babin ibada neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kana habba nasu ilai kwarai a cikin ‘ya'yansa ya fi ƙaunansa wa ƙwada da aka ce ya kure a ta fada kan ɗanka abdullahi budan bakinsa sai ya ce allahumma huwa au mi'atun min al-ibil ya ce ya allah ka san ina son wannan yaro ni dai na yadda ko shi ko raƙuma ɗari ko raƙuma ɗari aka ce mika zan mika na yadda akan yanka kun ga wannan ya gwada lalle da aka fara masa kuri'a fa ta fada kan abdullahi hankalinsa ya tafi hankali ya tafi ثم أقرن بينه وبين الإبل سيكو أكتي تو يقول يا بلا بكان عبد الله دين دراكما سيقول يا وطارت القرعة على المئة من الإبل shine sai kuri'a ta fada kan hukuma dari ba domin haka ba to da wanda za a yanka shine wa Abdullahi bin Abdul Muttalib mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma inda an yanka shi da bai haifi annabi ba sai Allah ta baraka wata ala ya kawo jarabawa na wakila aka ce innahu kataba asma'ahum fil qida ya rubuta sunayensu a cikin kifiyoyi na neman sa'a suna da kifiyoyi na neman sa'a mun ambace su a can baya in suna neman sa'a suna amfani da shi ko wanda zai je ya tare annabi ya samu rakuma dari ya sai da ya amfani da kifiyoyi na neman sa kuma ubangiji ya yi gargadi a kan waɗannan kifiyoyi domin sun yi amana da su amma aƙida ce ta jahiliya an ce ga annabi ya zo wucewa ya ce to ya nemi sa'a sai sa'an ta gwada masa karyaje ya sake ta gwada masa karyaje ya sake ta gwada masa karyaje ya karkarya su ya ce gara kuma ɗari na gani arha ku ce mun kada in je da kuma da ya je shi ma nan aka ta drama za mu samu tarihin sanar gaba lokacin da annabi ya zo hijira ya ratsa ta ainihin ƙauyensu to suna amfani da waɗannan kida akwai kifiyoyin a jikin dakin kaba akwai kuma masu kulawa da kifiyoyin kaje sai ka ba su wani abu in ka ba su wani abu sai su nema maka sa'a kasuwanci ne aure ne ko wani aiki ne ko za ka canza gari ne za ka yi ƙaura ko ma mene ne shi ya sa musulunci ya kawo mana istikara duk abin da za ka yi ka yi istikara in ka yi istikara ka huta kuma ka sa wani ya maka istikara cuwa-cuwa ne kai ka zauna ka yi da kanka اللهم إني أفتخرك بعلمك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر wannan auren da nake nema a kasuwar kaji ko da yake ba a kokar wani ya fassara ne ai a je a kai labari wa mata na a zai ta rigima eh yi ne an na hazal amra ko ma menene sai ka ambata khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa adilihi aw adilihi faqadurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hazal amra noman nan da zan yi alimari alamari ne ko ina ne ina jin garin taho ne ko ya eh kana neman zabi sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa adilihi aw adilihi wa tarifu anni wa tarifni anhu wa qadur li al khayra haythu kana thumma raddini bihi in kai wannan ka gama sahabi yace annabi yana karantar da mu wannan addu'a kamar yadda yake karantar da mu sura daga cikin surorin alkur'ani to kaga nan aka kashe maganar neman sa na to amma da yake su a zamanin su musulunci bai bayyana ba tunda ba haifi ma wanda ya zo da addinin musulunci da qur'anin ba eh yasa aka ce innahu kataba asma'ahum fil qida ya rubuta sunayensu a cikin kibiyoyi na neman sa'a, wa taha ya ba da su maƙiyama Hobal, mai kula da gunkin Hobal, Hobal shi ne wanda yake kan dakin kawo, mun yi bayani a can baya, suna girmama shi kwarai da gaske lokacin da Abu Sufyan yake cewa wujila Hobal, wujila Hobal, kamar ka ce Allahu Akbar, Allahu Akbar shi ne wujila Hobal, wujila Hobal, wato gunkin hubal ya girmama maza Allah ya ce ala to jebu ba za ku amsa masa ba yana kiran gunki yana ce ya fi kowa girma suka ce to da me za mu amsa ya ce ku ce Allahu ala wa jal shine suka ce Allahu ala wa jal ya ce ai nayi haka ne daman don in gane ya ce kai mai magana dan na gane muryarka eh ya ce yana ji ya ce na gane muryarka kuma na san ba za ka mun ƙarya ba kai ne umar ɗan kasa ba ibn kasa ba ne ya ce ni ne ya ce abinda kake jin haushi yana nan ya ce to na san ba za ka mun karya ba tun da na jagoranci yakin uhud mun zo mun kore ku a filin daga ina son maka tambayoyi shin annabin nan yana nan sahibinsa abubakar yana nan ya ce dukkansu suna nan abinda yake bata maka rai yana nan da ya ce to da sauran aiki ya ce musu da sauran aiki to mun kawo wannan ne saboda bayanin gunkin guban na to da aka ba da waɗannan sunaye a jikin kifiyoyi wa wanda yake kula da gunkin guba fa za a falki daha sai ya buga kifiyoyin fa karajar tsakwa da abdullahi kawai sai ga gunkiya abin nan sai ga kifiya ta fito da sunan abdullahi bugu na farko kenan to da sunansa ya fito fa kaza kuma abdul muttalib sai abdul muttalib ya ce to babu makawa kawai sai ya kama ɗansa wa aka da shafra kuma ya je ya ɗauko wuka kuma akbala bihi ila al-ka'ba ya fiskanto da shi ɗakin ƙaba zai yanka shi kamar halaya kenan tun da damar za a yanka ma Allah ne subhanahu wa ta'ala li yasbahu domin ya yanka shi ya danne zuciyarsa to shi yasa duk mutumin da yake da wani abu wanda yake so na zuciya ya saba to ya danne zuciyarsa kamar yadda Allah ya ce wani hannafsa anil hawa fa innal jannata hiya ma'a inda mutum ya ya hana ransa abinda take so tunda ina nafsa al'amaratu bi su'i saboda rai ita tana son abin da zai faranta mata abin da za ta ji daɗi kawai abin da za ta yi walwala rai ba ta son takuri to ya riga ya danna zuciyarsa ya ɗauko yaro ya tinkaro ɗakin kaba zai yanka shi fa mana an to quraishun sai quraisha suka zo suka yi tsaiwan dirjan suka ce a a suka hana wala sayyama aswaluhu min bani makhzum musamman ma kawunayensa daga kabilan banu makhzum suka ce a'a ya za a yanka dan yar uwanmu wa akuhu abu talib sannan da dan uwansa abu talib ya ce a'a abu talib wanda suke uwa da uba da yace ba ya ce ya za a yi a yanka amma shi ma an ce ya nemi taimakon kawunaye ne ya ce su shigo tun da shi ba zai fito na fito da da mahaifinsa ba ai ba zai yi ba ba zai fito na fito da mahaifinsa ba in wani lokacin ka duba ka gani mahaifinka ba za ka yi fito na fito da shi ba to ka je ka kama kafan wani babban ka ko wane ne shi ma akwai na sama da shi haka yake yi amma ga abin da yake da muhimmanci don su za su iya tankwasa shi sai ya yi yanzu idan aka zo aka samu matsala ka ce ma yarinya ba za ka aurar da ita ba babu ruwanka sai aka je aka bi ta wajen yan uwanka kuma alhali wannan abu kai ne baka da gaskiya kuma kai ne mahaifinta sai yan uwanka suka zo suka daura mata aure a matsayin waliyai second hand suka daura mata aure kwarai da gaske suka ce su sun yadda ko aka samu wani ko kawunka ne ko menene ya ce a a inda abu kaza ne ku je ku zo lokaci kaza ne zan ba da auren kai kuma da ka zo ka ce to duk wanda ya ba da auren da duk wanda ya je wajen ni na yanke alaka an ka je lahira za ka yi bayani gwarai da gaske ga je lahira za ka yi bayani to ya ake so a batta ta je ta yi karuwanci kai kenan kana nan ba wanda zai tambasa ka eh kawai don ka samu limanci ba wanda zai tambasa ka misali a ba da biyu nake ba da ɗaya nake na saboda haka shi yasa suka zo suka yi banga-banga فقال عبد المطلب شنو سي عبد المطلب كان النبي يتي فكيف اصنع بنظري يتي تو يا زن يدا الواكين da nayi فاشاروا عليه فاشاروا عليه شنو suka baki shawara suka ce an yaci ya karafa suka ce ya je wajen wata bokanya boka boka mace ba ya sami raha ya je ya nemi shawarinta za a samu marwara فأتاها يكو يجي ثابتا فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل tunda da mun su suna daga cikin shugabannin su mun karanta a can baya larabawa sun yadda da waɗannan a zamanin jahiliya shine aka je aka ta ceto fa amara sai ta yi umarnin an yadrab al qida wa an yadrib al qida ya buga kifiya ala abdullahi wa ala ashr min al ibil za a sake ƙuri'a a buga kifiyan ƙuri'a a bisa abdullahi da raƙuma guda goma zubin farko abinda za a yi kenan saboda haka a samu kifiyoyi guda biyu ɗaya a sa abdullahi ɗaya a sa raƙuma guda goma sai a jefa kifiyan da ta fita to shine hukunci ita wannan bokanya abinda ta fara kenan su ko a wancan lokaci bokayen nan tamkar malamai ne da ya tamkar malamai ne a yanzu ma za ka ga kaji wani ya ce maka wani babba ya ce maka malam to boka ne kuma ƙarya ne don boka ba malam ba ne ba malam ba ne mai halakarwa ne wala ka dali mu zama ni cewa kuma lahu fil akhirati ni khalaq wala yuflihu sahir haythu ata na'am yace fa in kharajat ala abdullah yazidu akaran min al-ibli tace amma ita tana ba da shawara a je a yi na farko idan sunan abdullahi ya sake fitowa a sake ƙara goma idan sunan sai fito a sake ƙara goma tace mu jarraba mu gani saboda haka fa in kharajat ala abdullahi yazidu akaran min al-ibli idan abdullahi ya yi ta fitowa shi za a yanka to a yi ta ƙara goma goma hatta yarda rabbuhu har sai ubangijinsa ya yarda an samu canji kenan na fa in karadat alal ibli naharaha idan kuma bugun farko su raƙuma goma su ne abin ya fada a kansu to sai a je a yanka su a soke su amma ba su idan suka soke to mutane ba za su ci naman ba mutane ba sa cin nama wani abin mamaki dabbobi ma idan aka ajiye musu ba sa cin nama sai dai tsutsotsi sai dai ya lalace haka dai ai wani abu ne kamar canfi canfi kana yadda da canfi mazala ne kana yadda da shi kashi ga mazala in baka yadda da shi ba abin da zai maka ba duji ba ko kowace irin halitta ce wanda tafi duji ba abin da zai dame ka sai yanzu wani yana ganin duji sai ya razana sai ya wuni ba zai fita ba saboda kawai duji eh malam Usman ka san duji la hawla wala quwwata illa billah da mata da ya ba ka san duji ba kai ka san duji la hawla wala quwwata illa billah to kai dan gida alhaji ka san duji to ni kan da yake kiran duji ne ala oh oh ya ba eh to Allah ya kyauta amma dai kun ga lalle karatun mun nan kai wato akwai akwai waɗanda ma ba mu gama sanin eh na to abin da ya faru kenan fa in kharajat ala al-ibli naharaha faraja'a shi yasa Abdul Muttalib sai ya dawo wa aqra baina Abdullah wa baina Ashir min al-ibil sai ya kuri'a tsakanin ɗansa Abdullahi da raƙuma guda goma فوقعت القرأة على عبد الله sai kifiyan ƙuri'a sai ta fito a bisa abdullah kun ga suna insisting shi fa za a yanka saboda haka falam yazal bai gushe ba yazidu min al-ibil yana ƙara raƙuma asharan asharan goma goma wala taqabul qur'atu illa alayhi ƙuri'a ko kibiyan ƙuri'a ba ta faɗawa sai akan abdullahi la an balaga til ibulu mi'a sai da kuma suka kai ɗari tukuna ana ƙara goma goma sai da suka je ɗari cif kun ga yi sau goma kenan a na goma da aka yi ɗarin shi da sai ƙuri'a ya faɗa kan rakuma guda ɗari to tun daga wannan lokaci sai shi abdullahi abin nan shi abdulmuttalib sai yanke hukunci ya ce to yanzu diya idan an kashe mutum diya ta tashi daga rakuma goma zuwa ɗari duk wanda ya kisa inda an yafe masa zai biya diya to rakuma dari zai bayar kuma na fi mamaki da musulunci ya zo rakuma dari din ya tabbatar yanzu a lissafinsu kudin da ake yi rakuma guda ɗari yana jin ko miliyan ɗari takwas ne wajen miliyan ɗari takwas saboda rakuman da za a bayar manya-manya wajen miliyan ɗari takwas to ma ka dawo ka ce a vektara guda ɗari nawa da kudin vektara da ya kama ajiye rakuma abinda mutum zai fi gane ba ɗan zamani ko shi ne vektarori vektara guda ɗari nawa da kudin vektara ɗari bakwai da hamsin ko ai to miliyan nawa inda za a samu great bettera ai da su aka ta yayin su musamman waɗanda suke yawo hanyoyi daban-daban wannan yana gwada ran ɗan adam yana da muhimmanci yana da daraja to an yi ƙuri'a tsakanin abdullah bin abdul muttalib da raƙuma guda ɗari to yanzu kan kifiyan ƙuri'a ta fada akan raguma guda ɗari mawqatil qur'atu alaiha shine abin ya fada akan su fa nuhirat sai aka yanka su ko fa naharat eh wani haka zai karanta ko zaka ce fa naharat zai zama wani iri fa naharaha fa nuhirat sai aka yanka su thumma turikat sa'annan aka bar su la yalidu anha insanun wala sa'a eh dan adam ko wata dabba ba ta bi kai haka aka ba su suka lalace saboda me saboda na alwashi ne eh kaman a ce an bari ma aljanu ne an bari ma ba halittun boye ba haka suke bala ba eh sai ka je ka ba da rago an yanka an ce ma halittun boye ne ka nemi rago ka rasa daga nan shi bokan da ya maka wannan kawai ya sa cikin dare an soya maka ragonsa ko ma ba yanka ragon ba kawai cikin dare an fita da shi an kai shi an kai an kai kasuwan abin nan adamami an je an sayar eh ai da dama dabaran da suke kenan ba gaskiya ba ce na to abin da ya faru kenan wa kanat diyatu fi quraish sai diya wato da diya ta kasance a cikin Quraishawa wa fil arabi da sauran larabawa akara min al-ibil raquma goma ne fajarat ba'da hadhihi al-waqa mi'a min al-ibil saboda haka sai suka koma kan raquma guda 100 wa qarraha al-islam da musulunci kuma yazo sai ya tabbatar da haka eh idan namiji ne aka kashe raquma 100 mace tana da rabin diyyar da namiji wannan shi ne waru ya ne nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma an ruwaito daga annabi annahu qala ya ce ana ibn dhabihaini yace ni fa ƴaƴan waɗanda aka yi yunkurin yanka su ne guda biyu ya ali isma'il yana nufin annabi isma'il wanda shi tarihin sa ubangiji ta'ala ya ambata cikin alqur'ani shine wanda muka ambata ubangiji ya ce lalle wannan bala'i ne wanda yake bayyananne bala'i ne mai girma Allah tabaraka ta'ala ya dora masa kawai mafarki yayi kuma sai da yaro ya girma falamma balaga ma ho taya ai sai da ya girma in ka ji ce a tsayi shine yaro zai iya kare ka zai ce ya kai dana ni ba na yi mafarki ina ganin ina yanka ka ya ce aka aikata haka insha Allah ba za ka same ni mai da sabirin cikin masu haƙuri saboda haka lokacin da ya ɗauke shi ya tafi da shi aka ce shaidan ya samu mahaifiyarsa kin san ina za a tafi da ɗanki za a jefa a yanka shi ne ta jefi shaidan ya zo ya samu annabi ismail din yana tafiya da mahaifinsa mahaifinsa yana gaba ya ce ba za a je a yanka ka ne ba shi ma ya ɗauki tsakuwa ya jefi shaidan to da mahaifinsa ya danki yana delaying yana dan jinkiri yace ka zo ka wuce gaba an ce shaidan gadan gadan ma ya zo yace haba kai kuwa yanzu ka je ka yanka danka ba wanda ya taba yanka dansa sai kai yaro a wajen mahaifiyarsa shi kadai ka zo ka yanka shi shi ma annabi ibrahim ya dauki tsakuwa ya jefe shi aka ce dalilin jifan shaidan kenan a lokacin aikin hajji idan an je aljabara aljamratul ula summa alwusta summa alaqaba ko kuma asugura wa hiya alakhira jamroli ne za ka su guda uku a jere a wani tarihin kuma aka ce shaidan ya zo ya samu annabi ibrahim ne ko annabi ismail ya jefe shi a na farko ya sake zuwa na biyu ya jefe shi ya sake attempting na uku ya jefe ya sa aka ce a yi jifan shaidan idan aka tafi aikin hajji a ranar sallah za a yi jifa sannan kuma da ranakun mina guda biyu ko guda uku wasu Allah fi ayyamin ma'zudatin fa man ta'ajjala fi yawmayn fa zuwa karshe idan mutum ya je jifan shaidan ba sai ya ta karkara ba koyi ne da annabi ibrahim amma za ka ga wani ya dauki abu ya ya ya ya je ya jefa malamai suka ce masu yin haka jahilai ne kawai ka dauki tsakuwa ka jefa wanda bai wuce da kaɗan ya fi wake ko kwayan gyaɗa ko gujiya saboda ma yadda ribibin mutane yake da yawa in kai kuskure ya tsallaka ko ya daki wani ba zai masa lahani ba sai dai kusan ya zo da tsautsayin yadda ke idon mutum zai iya tsiyaye masa ruwan ido eh amma za a ga da masu ɗaukan takalma da sauransu ai ya kan shaidan shine ka gyara halinka ko ba ka ba shine babban magana ba ka je kawai can kana sakakara ba to kaga ubangiji ta Allah ya bada labari a cikin Qur'ani ba sai mun kawo ba duka gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fadaina hu bidhikrin azim muka fantar da shi da abin yanka wanda yake mai girma to daga nan ne sai ya kasance da lahiya da hadaya da suna ana yin su ne a cikin bahimatul anam imma rafuma imma shanu imma awakai da tumakai to wannan kuma za ka zo wajen walima da menene neman lada don kaka damu wannan ko kaji ko talotalo ko agwagi ko menene tunda dai na mutane suna kwaɗayin nama to naman ne inda nama ya halatta shi kenan amma in aikin ibada ne ta ƙarruban ilallah musamman waɗannan figar ɗin da muka ambace su to sai da tsaye daga cikin waɗannan dabbobi bahimatul an'am amma na ganin dama yanzu ka samu kuɗi ka je wajen makanikancin ka ka samu kuɗi tun da Allah ya sa ka samu kuɗi ranar kuɗin da baka taɓa tsammani ba sai ka ce to bari ka sai waɗansu kaji guda biyu ka je gida domin ka yanka a soya saboda mutanen gida su ji daɗi Allah zai baka lada Allah zai baka lada amma dai wajen suna ka ce za ka yanka komi girman zakara ba zakaran turawa ba ko na rumawa ne ka ce za ka yanka shi a madadin wai aikin ibada ba zai yi ba da wannan shi ne to wannan ruwaya ana ibn zabihai ne malamai da yawa suka ce hadisi bai inganta ba abin da ya inganta wata rana a majalisa ana tattaunawa majalisa muawiya bin abi sufyan ana tattaunawa sai aka ce wai a cikin ƴaƴan annabi ibrahim alaihi salam wai wane ne aka yi yunkurin yanka shi wasu suka ce annabi ismail wasu suka ce annabi isaka kun san su yahudawa sun jage annabi isaka ne duk abin da suka canza cikin littafansu kenan su sun ce annabi isaka ne saboda mai suna neman daraja ne da ɗaukaka don hakan daraja ce da ɗaukaka ba domin annabi isma'il yana da daraja wajen allah ba za a turo wani a ce a turo mala'ika a ce wa fadaina ku bi zafin azim ba domin mahaifin annabi yana da daraja ba da har za a zo a yi ƙuri'a a ce an fanke shi da raƙuma ɗari da Allah sai bari a yanka shi ina fata an gane to amma saboda darajarsu da martabarsu sai Allah ta baraka ta'ala ya bar su saboda akwai abu da zai faru nan gaba duk wannan ana kimfiɗa ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi yasa yahudawa suna son su rikita tarihi shine aka ce musulmi karku yadda to ana cikin tattaunawa sai muawiya yake ce musu a ai akwai wanda ya bada hadisi wata rana manzo Allah yana zaune sai wani mutumi daga kauye balaraben kauye sai ya zo da balaraben kauye ya zo sai yana cewa ya manzon Allah fari fa yayi yawa rashin ruwa yayi tsanani dabbobi sun rasa abinci mutane ma sun rasa abinci ana neman halaka saboda haka a matsayinka sai yace yabna zabihain yace ya kai dan waɗanda aka yi yunkurin yanka su guda biyu kana da kusanci zuwa ga Allah ka roƙan mana Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana kusanci yace to azabihain din ai annabi zuriyarsa ba annabi isaka bane annabi isma'il ne zuwa annabi ibrahim haka ne ya samu karanta a baya sannan kuma wannan ya tabbatar cewa lalle mahaifin annabi shine abin yanka na biyu da aka yi yunkurin yanka shi amma Allah tabaraka wataala ya kubutar da shi da wata ruwaya an ce saboda hanyoyi daban-daban ana ganin ruwayar yabna zabihaini da ya kirari ma annabi ya faɗa masa wannan wannan babu laifi tun da shi annabi ne mamdo ne ba zai abin nan ba amma wani lokaci kirari akwai matsala yanzu kafin a zuwa ya za a kira mutum a ce ai doktan doktoci farfesa kaza kaza kaza sai ka gama zuga alaramma ka ce gwani wallahi sai ya zo karanta suratul fatiha sai manta wata aya haka kawai sai Allah ya jefa masa jaraba yanzu a ce gwani a alkur'ani ya zo fatiha ta gagare shi ko za a kasar nan an yi wani babban mutum aka ce a rufe taro da abin nan da ya tashi sai ya gagara karanta fatiha ko ba yi ba kuna ganin cewa bai iya suratul fatiha din ba ne a'a ya iya suratul fatiha amma kawai da aka zo kawai sai ta yi gagar karanta suratul fatiha sai daga baya da aka zo aka samu canjin mulki sai wasu suka fasara suka ce eh da baya tun da ya sai gagar karanta suratul fatiha an gwada cewa talamkushi ne ba ta mike ba kuma abin da ya faru kenan ya sa wani lokacin sai an gama zuga ka sai ka hau sai Allah ya sa wani mala'ika ya zamar da kai to ai kaga babu eh to musamman irin masu gabatarwa din nan eh ina fata dan masani kaji to a rinka yi ana karawa da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na واختار عبد المطلب لولده عبد الله to da wannan kadiya wannan matsala ta zo ta wuce sai abdulmuttalib ya zaɓa maɗansa abdullahi amina ya aurar masa da amina kun gaba shi je ne mai ta kakanninmu da iyayenmu sai sun ka bincika irin masu shekara saba'in tamanin din nan sai ka samu matayensu na farko ba su suka nema ba kawai zaura musu aka yi kuma sai ga an zauna salin alin babu rikice an samu ‘ya'ya ma masu biyayya wanda ka je ka nemo ta kuma tana ta gasa ka ka zo wajen karatu ba ka Allah Allah a tafi don ba ka Allah Allah a tafi za mu kwana ne ai ba za mu kwana shi yadda aka yi za mu tafi za ka je ka ci karo da abin da ka zaba ya za ka je a yi ta kazan saboda haka abdulmuttalib ya nemi wato auren mace amina matsansa abdullah amina din bintu wahab bin abdimana bin zuhra bin kilab nan ma inda suka hadu da zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan sai dai su wannan daga kasa sun zauna a birnin Madina wa hiya yawma idhin tu'addu a wannan lokaci ko a wannan zamani ana lissafa ta abdalum ra'atin fi quraish tana daga cikin mata masu daraja cikin quraishawa nasaban wa mawdi'a wajen dangantaka da kuma inda take zaune don saboda dangantaka yana da muhimmanci wani lokaci amma yanzu saboda kusan an yawa ba cika bincika irin wannan ba amma ana son a san mace wane ne mahaifinta wane ne kakanta yaya zuriyarsu suke ina take zaune saboda wani lokaci wajen zama yana bambanta tarbiyya yana bambanta tarbiyya wa abuha kuma ita amina mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifinta sayyidu bani zuhra shi ne shugaban ƙabilan banu zuhura nasaban wa sharafa wajen dangantaka da daraja saboda haka yar manya ce fa zawajahu biha aka hada musu aure fa bana biha abdullahi fi makka abdullahi kuma ya sadu da ita a makka wato ta tari kenan kamar a takeice wa ba da qalil bayan wadansu watanni arsalahu abdul muttalib ila al madina sai mahaifinsa ya tura shi birnin madina yamtaru lahum tamra domin ya sayo musu ya samu musu dabino eh kun ga daga nan fa zaka gane in kana son ka samu lafiyayyen dabino ko dabine masu kyau to birnin madina ne ba makka ba amma me yasa ake samu a makka saboda dan kowa yake ya kawo amma yanzu zaka je makka ka ga lambun dabino sai dai madina musamman ma irin ajuwa ajuwa din nan da baya yi a ko ina kai a birnin madina ko ka zo da kwallon najeriya ka kai jigawa ka je ka so shuka a jigawa ba zai fito ba sai zai fito wani iri daban in ka yi dace ana samun waɗansu kwallaye waɗansu da binan na can sukan yi ana kuma har kaga da bambanci ko suna da daɗi ko suna ba da sha'awa saboda haka birnin madina garin dabino ne da sauran birane in kana so ma ka je ka saya a gonan dabino to za a kai ka gonan dabino din ka je lambun dabino ka saya a wajen amma da yake makka ta zama babban birni kuma kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ambata cikin Qur'ani 'ya'yan itacen ko ina ana kaiwa ke sa hatta goriba za ka samu a makka tun daga yara suna sayan goriba menene a cikin goriba wani lokaci kai ma ka tuna yara ta ka ce ma yaran nan ku bani dan gwaguya to da Allah in ka ci goriba menene riba wani irin vitamin ne ko me amfaninsa eh to amma hatta gori ba da nake gani za gani a maka ana sayarwa sai dai na lura kamar gori ban su gori ba ce mai ɗaci hakan nan saboda magani su sun dauke shi a matsayin magani ne ko da yake mu ma gori ban namu duk bauri ne da abin nan kafin ka samu gori ba irin na da yana da yana da wahala tunda asalin gori ban da ta nuna tana da zaki kuma asalin gori ba dama sai abin nan sai arim ne wanda muka ambace shi a can baya laqad kana li sabayin fi makanihim aya wanda Allah ya ce fa badalnahum bi jannatayhim jannatayn har zuwa karshe to a ciki har da gori ba aka canza musu to amma in ka je ba za ka bishiyoyin gori ban a makka ba ma za ka gan su virgin kana fitowa daga masallaci za ka gori ba kan hanya na sayarwa to balle kuma sauran kayan marmari na don haka an tura shi birnin madina domin ya auno dabino wani abin mamaki fa mata biha sai Allah ya karbi ransa birnin madina don haka mahaifin annabi ya bar duniya ya bar mahaifinsa ya riga mahaifinsa barin duniya waƙila amma wani tarihi aka ce balkharaja tajiran ila sham ya fita harkokin kasuwanci zuwa ƙasar sham ne fa aqbala fi iri quraish sai ya fiskanto wajen dawowa cikin fatakin quraishawa to kuma suka dawo za su zo su biyo ta binnin madina hanyar su kenan fanazara bil madina wa huwa maridun ya sauka a birnin Madina bai da lafiya ba zai iya tafiya ba yace bari ya huta tafiyan kilomita wajen 400 da wani abu ko 500 bai da lafiya yace bari ya huta ake nan Allah ya kaddara zai bar duniya fa to fiye biha sai Allah ya kaddara sa a birnin Madina mahaifin annabi wa zufina fi darin nabizatin ja'ali aka bitsine shi a gidan nabizatul ja'ali gida ne wanda yake shahararre a wancan lokaci amma yanzu babu da ya sa waɗannan wurare kusan aka neme su aka rasa in wanda irin su baki da sauransu saboda kada mutane su koma masu bautan kabaruruka yana daga cin abin da musulunci ya kuma tauhidi yake yaka duk wanda yake cikin kabari ba zai iya maka komai ba duk da zai iya maka wani abu wala ba zai yadda da mutuwa ba eh dun ba wanda yake son ya mutu komai tsananin rashin lafiyar mutum idan yanzu yana ce shi ma da ya mutu da ya huta wallahi da mutuwan za ta yi sallama za ta yi masa sallama ya tabbatar mutuwan ce ta ɗauke shi ya tafi kenan firge za ka ya tashi ai mutuwan ba ta da daɗi annabi ya faɗa ya ce ba ko mutumin kirki ne sai ya sha wahala saboda gumin goshin nan sai mutum ya yi إن المؤمن يموت بعقل جميل da gumin goshi saboda akwai wahala ya sa wata ruwa ya ce aksiru zikira hazimin lazza saboda ba ta da daɗi inda za a baka option za ka so a ce ka daɗe wani annabi daga cikin annabawa aka ce an baka shekara ɗari ya ce ya masa kaɗan ya ce ya Allah yana neman ƙari sai Allah ta'ala ya ce to duk abin da kake so a ƙara maka za a ƙara maka sai ya ce to amma kuma yana da tambaya guda ɗaya aka ce menene ya ce in aka yi ta ƙara mu aka yi ta ƙara mun ina har aka abin da aka ce a'a akwai lokacin da za ka mutu ko an ƙara maka an ƙara maka akwai lokacin mutuwa ya ce inda akwai lokacin mutuwa garan haƙura da ɗarin farko eh ya fi mun sauki walau yi ta alfan summa alfai ne ba a da ha falabud da min yaumin tasiru ila alkabari to Allah ta'ala ya karbi ran mahaifin annabi a birnin madina kuma an binne ne yake a gidan annabi da alja'ali akwai annabi ga tuzubiyani akwai annabi ga tuzjani eh wannan kan mu shiga cikin mawakan larabawa su ne walahu izzaka a lokacin mahaifin annabi yana da 25 sana shekara 25 kacal shekara 25 kun ga bai dade ba duniya yana saurayi kenan saurayi ne shekara 25 ko sai daga shekara 25 zuwa nan zuwa 40 shine saurayi yana shiga 40 kuma ya zama kwarijo menene kwarijo da hausa ha ina dun ba dun ba za a ce ya zama ƙoho ba eh na to sai dai mu ce ya fara shiga abin da dindattawa ko eh saboda nan shekara arba'in ne ba za ka ce masa yaro ba amma talatin da biyar sana ce ja daga nan yaro nan eh amma ya kai arba'in to wannan fa ya je tsaka-tsaki daga arba'in hamsin sittin to masu wuce sittin ba su da yawa in kuma ka je saba'in yawa ka yi ritaya kana karban abin ritaya ka to ka ƙara istighfari ka haɗa sawa'un faishonka ya fito ko bai fito ba sawa'un garatutinka ya fito ko bai fito ba kar ka yadda ɓacin rai ya nemi da hawan jini su halakar da kai saboda garatutinka ya ki fita eh na to kun ga mahaifin annabi yana da shekara 25 ba duniya wa kanat wafatuhu qabla an yulida ko an yulada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutuwansa ba kafin a haifi annabi ne ko kafin ya haifi annabi don akwai tarihin da aka ce annabi yana yaro yana jinjiri wadan suka ce yana ciki mahaifinsa ya bar duniya wasu suka ce sai da aka haife shi yana jinjiri dan watanni bai shekara ko bai wuce shekara ɗaya ba ya bar duniya wa bihi yaqulu aktharul mu'arrikhin mafiya yawan malaman tarihi suna ce annabi yana cikin mahaifiyarsa amina mahaifinsa ya duniya kaga maraici kenan yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce shin ban same ka yatiman maraya ba shin bai same ka maraya ba ba same ka maraya ba aka maka matattara Allah ya maka matattara alam yajidka yatiman eh wa qila aka ce bal tufiya ba da maulidihi bi kahrayn aw akthar aka ce mahaifinsa ya bar duniya ne bayan an haifi annabi da watanni biyu ko sama da haka walamma balaga nahyuhu ila makka yayin da labarin mutuwansa ya kai makka rasatu amina bi arwa'il marati sai matarsa amina sai ta masa wajen su abu yar su laraba suna da wani abu guda idan mutum ya mutu in suna son su tuna da shi su abin nan sai su masa rasa rasa waɗansu waƙoƙi ne domin su gwada martabansa da alhini da baƙin cikin rabuwa ne wannan shi ne rasa shi ne sai masa waɗannan waƙoƙi ƙada ta ce a faja ni bulbata ha'imin nibni hashimin wajawar lahdan kharijan fil gamagimi da atul malaya da'batan fa ajabaha wa ma tarakat fin nasi misla ibn hashimin عشية راه يحملون صريره تعاوره أصحابه في التضاحم فإن تقغى فإن تقغالته المنايا وريبها فقد كان ميطاعا كثير التراحم da aka zo aka ce ai mijinta ya bi duniya ta ce Allah sarki a fa janibul batahai ta ce gefen filin makka ya yafe mijina da ba kawo gawansa aka bizine shi a gefen makka ba ko da bai mutu a makka ba albataha shine filayen makka masu ƙananan duwatsu masu kafankwani mene bine hashimin wato wannan wuri ya yafe ɗan hashim mene bine hashimin kun ga ya abdullahi bin abdulmuttalib bin wane ne bin hakim ne amma sai ta haɗa ki da kakansa ta tsallake sunan mahaifin wasu masu fassara irin masu sharhin adabi din nan suka ce akwai kunya ne akan ta ambaci sunan mahaifin yanzu haka zauna muka aure da mace sai ta kira sunan mahaifinka gaba da kamar yadda kai ma bai kamata ta kira ba don ka kira sunan mahaifin kamar baka da kunya ne eh akwai wannan girmamawa wajawara lahadar ya zama makwabcin kabarin lahadu kharijan a waje can wajen bataha wajen makka filgamagami a nannade algamagami shi ne abubuwa da aka nannade mutum na likafani ga likafani ga kabari da atul manaya mutuwa ta kiraye shi da a watan kira ɗaya fa a jabaha sai ya amsa wato ba lokacin mutuwansa ba kenan eh in wani lokaci idan ya zo shekara 20 shekara 25 ko shekara 40 ma sai ka ji wadan sun je jaje suna ce a muna tsananin bukatar sa ba lokacin mutuwansa ba wannan ba kuskure bane eh in aka ce ba lokacin mutuwansa ba ai ba masa tsammanin mutuwa ba amma kaga mai 65 mai 70 aka raba gallahu eh لا فأجابها وما تركت في الناس kai mutuwa bata bari ba cikin mutane mislab ne hakimin a ce yanzu misalin dan hakim ma bata bar shi ba ta dauke shi ita kuma mutuwa haka take wallahi ba rubanta wani sai yana cikin kirkinsa mutumin kirki ne mutuwa zai ta zo ta dauke shi ta bar maziyaci yayi ta damin رأيت الملايا خط أشواء من تصب تمت ومن تقطع يؤمر فيحرم yace na ga mutuwa yadda take zuwa kafta ashwa'a kafta ashwa'a shine makauniya ce eh laraba suna da raƙuma raƙuma masu abin nan mu raƙuma ta makance kawai ko ina take shiga shine suka kwatanta mutuwa da raƙuma makauniya kafta ashwa'a ita kawai lalume take cikin duhu ko kuma kawai shiga take yi kuma haka ne la tatikum illa eh ai kaman kiyama ce kafsa akwa aman tusib duk wanda ta same shi ta tafke shi ta to metu kake shi za ta yi kuma ba kuskure bane ita haka Allah ya yi ta to almanaya kun ga mutuwa kenan anan mata an bace almanaya ashiyata ta ce yammacin da rahu suka yi yammaci ya hamilu na sarirahu suna ɗauke da gadon samakaranta to a sarir gadon makara idan aka ɗauke shi sannan ana kiran annash shi ma makara okay da ban kawo wani bayani ne naga daibatin ne kuma lokaci yayi yahmiluna sarirahu ta'awarahu ashabuhu abokansa da mutanensa ta'awarahu sun kewaye shi yanzu idan aka zo da gawa a cikin makara su waye suke dafuwa daga cikin gida idan aka zo aka aje shi a wajen sallah suwa suke daukan gawa lokacin da babu motoci ana kaiwan gawawwake makabarta da kafa za ka samu masoyansa su suke daukansa shi ne alfarbo fitazaru a cikin cunkoso eh saboda su mutane mu suna da wannan kokari wallahi wani lokaci zai ga hadda dan wuyi wuyi yana kokarin za a dauki abin nan a kan ku yadda ku ba dan wuyi ya shiga cikin kabari wai shi zai rike ga hawan ku ya tsage a kabari dan wuyi ba mamaki sai ya je sai sai ya rinka jin wani wi wi wi haka sai ta faɗa ana ce bismillah wa ala millati rasulillah shi kuma yana wi wi wi ya ajiye a cikin kabari suna da wannan karfin halin yan kyakkyaye wallahi suna da wannan karfin halin ka gansu sun zo ko ina sun mamaye to akwai inda za ku basu su yi abin nan don kar ku kore su su zama da kakun yan iska eh a rinka da dan jawo amma shi sai ka samu shi mai kyakkyaye wallahi yana zuwa sai ya shiga kabarin ya ce ku mi koshi a ya ku yadda wani ya ce ya zare masa ido ya ce fita ai an fi son makusantan mamaci su shigar da shi cikin kabari saboda me saboda za su yi ta masa kyakkyawan addu'a za su yi ta masa kyakkyawan addu'a sai dai na lura idan zaman bariki aka yi za a ce ina abokansa da me sai ga kowa yana baya saboda da duk yankancin su tare suka yi to shi yanzu ya yi gaba shi wannan yana shirin tuba to ku ce masa ya zo ya shiga kabari wani abu ya rike kafansa a cikin kabari ai ba zai yadda ba sai ga ana cewa ne yadda muka san ka bacci ne yake raba ce a ce ina ƴaƴansa su za a fara yin gizawa Allah kyauta na fahimta ko galatul malaya to idan hal ya kasance mutuwa ta zo kamar ta yaudare ki ta ɗauke ki wum wa raibuha da alamu na mutuwa to fakar kana mai fa'an kasirar tarahumi hakika ni dai mijina ya kasance mai yawan kyauta ne kasirar tarahumi mai yawan tausayi ne waɗannan sifofi guda biyu suna da muhimmanci a can baya mun karanta larabawan suna son daraja sukan kallafa makansa yawan kyauta mutum abin da yake da shi kenan ma zai dauka ya bayar to da muna fassara da mutanen mu na kauye mutanen mu na kauye yanzu da za a ce misali kaddara mu tafi yayo za mu je ziyara za mu kwana mu sauka a gidan wani zakaransa guda ɗaya zai sa a yanka mana zakaran kenan guda ɗaya zai sa a yanka mana mu ko mutum ya hani an mariya kuma da sabin da za a tashi wallahi ba zai guda muku wani abun nan ba zakaran sa guda ne ya dauka ya yanka amma yanzu mutum yana da zakaran sa guda ɗaya ba ko ma sai ce don Allah kai zakaran makwabta a ji abuwa yi shi saboda kar ba ko ya ji kukan zakaran ya yi tsammanin za a yanka masa to babu tsammani an yanke masa tsammanin sa kuma kasirar tarahun ولا أنا صمت وفي الراحمون يرحمكم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء نعم وقال بياني فا وجميع ما خلفه عبد الله خمسة أجمال duk abin da Abdullahi ya bari na dukiyarsa raƙuma guda biyar ne kacal wa kita ta ganamin da waɗansu yan dabbobi ƙanana amma ba faɗi adadinsu ba wa jariya habashiyya sannan kuma da ainihin baiwa ‘yar ƙasan Habasha, ismuha baraka sunanta baraka, wa kuniyatuha wato alkunyanta ummu Aiman. To ya fitar mana da wannan bayani ne saboda akwai labari a kanta a gaba. Bahiyar hadinatu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ita ce mai rainon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan kenan. to tunda mun yi bayani dangane da mahaifin annabi a takaice to yanzu kuma bari mu shiga al-maulidu wa arba'una aman qabla an-nubuwwa yaya aka haifi annabi tunda mahaifinsa ya rasu ya bar matarsa da ciki da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine al-maulid ya aka haife ki wa arba'una aman qabla an-nubuwwa da shekaru 40 kafin annabci ya ɗabi'un annabi suka kasance da halayensa shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh